من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نوتا لا يغوة سفر shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kamalin da rahama yan uwa wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ba ƙarshen babu karahatil khuruj min al masjid ba'da al adhan illa li udhri babin da ya bayani game da makruhi ne mutum ya fita daga masallaci bayan kiran sallah sai da uzuri har sai an sallaci sallar farillar da take gaba wannan shine babin da muka dakata a wancan sati kada kuma a manta mana cikin kitabul umuril manhi anha ne a cikin littafi mai albarka yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babu karahati raddir raihani li ghairi udhrin babin da zai bayani game da makruhi ne bai dace ba abu ne da shari'a ba ta so raddur raihan kamayar ko ka juyar da kyautar arraihan idan an maka shi menene arraihan turare ne arraihan din malami suka ce wasa'iru anwa'i tib da dukkanin wani nau'i na turare makaruhi ne a maka kyautar turare ka ce baka so kame da shi malai ce li ghairi uzrin ba tare da wani uzuri na shari'a ba menene uzurin da zai iya baka dama idan an maka kyautar turare kame da shi shine suka ce kamar lokacin da kake cikin ihrami mutumin da yake cikin aikin hajji ya sa ihrami ya fara labbaik Allahumma labbaik kamar yadda kuka sani a lokacin baya shafa me turare ko to da ba zai shafa turare ba idan ku shafa turare ya aikata abin da ake ce masa mahdhuratil ihram ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mai ihrami aikatawa saboda haka mujarradin sa turaren da ya a cikin iramin sa sai ya yi fidiya saboda haka sai ya sai akuya kowa sai rago ya yanka ya ba da shi sadaka duka ko tsoka ɗaya ba zai ci ba wannan shine sakamakonsa ko kuma idan turaren da aka baka kyauta ka tabbatar na kwace ne na fashi ne da makami wani ya yi kwace a gabanka na turare sai ya ɗauka ya baka ya ce bismillah mala a lokacin sai ka ce baka so me dalili saboda shi ma ba nasa bane ai halatta ku mutum ya kyauta da abin da ba nasa ba saboda haka ba za ka karba ba amma lokacin da ya je kwato baka san kwace bane da ya zo ya baka ka karba daga baya ka ji labarin kwace ne wannan babu laifi sai ka ci gaba da amfani da kayanka ina fata an fahimta yan uwa yawa amma dai a gaban ka ya kwace ya baka to wannan ba za ka yi amfani da shi ba wannan shine a taken babin da za mu yi karatu a kansa insha Allahu ta'ala. Mala ya ce, An abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga sahabi abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda, ƙala ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Man urida alaihi raihanun wanda duk aka bujiran masa da kyautar turare na raihan fala ya rudduhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ya mai da shi kada ya ce baya so fa innahu saboda shi nau'in turare na raihan khafiful mahmali yana da sauƙin ɗauka ba shi da nauyi ba abu ne da zai cika maka hannu ba ko ya nauyayi kanka ta yadda idan ka ɗauka zai maka nauyi a'a kwalba ce ko mazubi ne ɗan kaɗan da idan ka sashi aljima baka san ka sashi a ciki ba annabi ya ce to ka karɓa saboda ba shi da nauyi sannan abu na biyu kuma tsayyibin rihi yana da daɗin ƙanshi yana da daɗin ƙanshi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa a sheikh muhammad sali al-uthaymin yake cewa turare na ɗaya daga cikin abin da ke daɗaɗa zuciya ya sanya ya rai ya yalwata ƙirji ya sa farin ciki a cikin zuciya sannan ya sanya farin ciki a zuciyar abokin zamanka haka ne ko ba haka ba ne haka ne ya ce yaftahun nafs turare yana buɗe zuciya wa yashrahu sadr yana yalwata kirji wa yuwassi'ul qalba yana yalwata zuciya wa yasurrul jalisa yana kuma sanya farin ciki da annashuwa a zuciyar abokin zamanka saboda ka turare ɗaya daga cikin abin da shari'a ta kwaɗaitar a yi amfani da su ne me dalili saboda allah maɗaukakin sarki ya tana so ta ji abu mai kanshi kuma yadda ba ta so ta ji abu mai wari haka ne ko ba haka bane kowa na so ya ji abu mai kanshi ba kuma ya so ya ji abu mai wari to shi sa za ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani abin da zai haifar zai haifar da dan wani waruwari ko dan bashi bashi ko canjawar yanayi ko a jikinsa ko a bakinsa ko a inda yake mu'amala baya son sa sallallahu alaihi wa sallam har cewa yi duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa kada ma ya zo masallacinmu man akala sauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana wanda duk ya ci albasa ko ya ci tafannuwa annabi ya ce kada ya karaso inda muke kada ya zo masallacinmu me dalili saboda wannan warin zai cutar da mutanen da ke tsayawa a kusa da shi a cikin sahu na farko kenan na biyu kuma mala'ikun da suke halarto sallah tare da mutane suna cutuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi al-insan mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi yadda ka san idan ka zo kusa da wanda ya ci tafannuwa idan yayi magana wannan warin tafannuwar ya bushe zaka ji babu daɗi to haka mala'ikun da suke tare da kai kana cutar da su shi ne sai annabi ya sa ka'idar cewa duk wanda ya ci abu mara daɗi kada ya zo masallaci to ba ta fannuwa ba duk wani abin da zai gauraya bakin mutum ya lalata bakin mutum ya kasance yana iya cutar da wanda suke tare da shi a bakinsa ne ko a jikinsa bai kamata ya zo masallaci a haka ba don ka gane illar abin sai annabi ya ce kada ka zo masallaci kai ko ka san girman da ke cikin sallar jam'i ka san yadda addinin musulunci ya rinka kwadaitarwa da lallai in za ka yi sallah kada ka yi ta kai kaɗai ka shigo cikin mutane don a nuna maka illar abin da ke cikin barin jikinka ko kuma bakinka da warin da bai kamata ba sai annabi ya ce to in dai bakinka ya canza canzawar da ta cutar da mutanen da ke tattare da kai kada ka zo cikin su ba masallaci kaɗai ba duk inda yake wajen taron jama'a ne dan uwa bai kamata a ce jikinka ya canza canzawar da ake iya ganewa nan da nan ba bakinka ya canza canzawar da ake iya ganewa nan da nan baka shiga cikinsu wallahi duk wanda ya ji wari ya kau da kai ko ya ce Allah isa ko bai ce Allah isa ba sai Allah ya saka masa a fahimci wannan da kyau shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da matayensa suke so su shirya wani abin da suke so su hana shi daɗewa a ɗaya daga cikin ɗakunan matansa don ƙa'ida ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da safe zai bi ɗakunan matansa duka ya gaishe su dukansu zai bi su ya leƙa wannan ɗakin ya shiga ya zauna a gaisa kun tashi lafiya ya gida me ake da bukata sai ya fito sai ya shiga ɗakin gaba salamu alaikum kina lafiya ya gida me ake da bukata ya fito haka duk sai ya zagaya su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam sai an gaisa sannan kuma wacce take ɗakin ta ce idan ya dawo shikenan sai ya tiki a nan ɗakin shikenan kuma sai da safe to akwai ɗaya daga cikin ɗakunan matansa wanda idan ya shiga sun fahimci cewa ya fi daɗewa a nan kun fahimta suka gane cewa akwai ɗakin ɗaya daga cikinsu idan ya shiga kowanne zai minti uku nan kuma minti biyar ko minti goma zai to ashe ita akwai dabarar da take yi ta fahimci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana son zuma duk lokacin da ya zo sai ta kawo masa zuma yana lasa yana lasa ana hira to shi ne yake ƙara masa adadin mintunan da yake ƙarawa ɗakinta kun ji hikima ko wannan shi ne asihirul halal kenan e ba wajen boka ba haka ake siya miji haka ake kama miji haka ake mallake miji ba sai kin je wajen boka ba wallahi to da suka fahimta ka sai suka ce lalle sai sun hana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan abu dadewar da yake to shine sai suka hada baki da nana Aisha Allah kara mata yarda da nana Hafsa da wasu daga cikin matayi sai suka ce duk dakin da annabi ya shiga ku ce ya nake jin warin maghafir daga bakin ka maghafir wani dan ice ne da ake cin sa yana da dan wari kamar irin tafannuwa yake annabi bayan ya fito daga dakin da ya sha zuma sai ya shiga ɗakin ɗaya daga cikinsu ana hira sai ta ce ya rasulullah yana ɗan ji wari warin magafir a bakin kaka ya ce ni kuma magafir sai ni ban sha magafir ba ban ci magafir ba na san dai na sha zuma ta ce to ina ji ita ce ya shiga ɗaki na biyu ta gaya masa haka ya shiga ɗaki na uku ta gaya masa haka to dai fito sai ce daga yau ba zai ƙara shan wannan zuma ba kun gane yadda mata suke ko to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da aya يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم to me yasa na kama wannan kisar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya so a ji me canjawar baki daga gare shi hatta sa yace abin da yake halak ne Allah ya halatta masa yace ya daina sha shi sa idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bi ta layi ko ya bi ta lungu kana shiga zaka gane manzon Allah ya wuce ta lungu saboda kanshin sa daban yake sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya zo ya dafa kan yaro haka ya dan masa wasa ya dafa kansa kana haduwa da yaron zaka gane cewa wannan yaron sun hadu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda kanshin turaren sa sallallahu alaihi wasallam yana san turare shi sa yake faɗa yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurrat aini fi salat annabi yace an sa mun soyayyar abubuwa guda biyu a cikin duniyar nan taku ita kun ga duniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake mata shine so na halak so na halak so na dabi'a da Allah madaukakin sarki ya dabi'anci kowanne namiji da mace babu laifi don kaji kana son mace amma wannan irin so shine san da zai kai ka zuwa ga aure na halak ba san shashanci ba ina fata an fahimta so don aka ce mutum yana son mata zai ɗauki ma'anoni da yawa sai ɗauka yana son mata da wata manufa ta daban mara kyau haka ne yana son mata da manufa mai kyau ya aura wannan ya yi laifi bai laifi ba to irin wannan san manzon Allah yake wa mata kai ma dan kaje kana san mata da niyyar ka aure su babu laifi annabi ya ce abu nabi da yake so shine at-tib shine turare ɗaya daga cikin abin da annabi ya fi so a rayuwarsa akwai turare yan uwa sannan ya ce wa ju'ilat qurratu aini an sanya farin ciki na da jin daɗi na da walwalata da sanyin idanuwata fi salati a cikin sallah ma'ana abin da annabi yake yi hankalinsa ya kwanta ya nutsu ita ce sallah e duk lokacin da wani abu ya damu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin wani hali cewa yake a taya masa da sallah da ya shiga cikin sallah sai ya samu nutsuwa shine kullun sai in tambayi kaina in tambayi wanda nake tare da su in ce anya haka muke yanzu kuwa sallah tana ɗaya daga cikin abin da ke faranta mana rai idan na shiga cikin wani hali idan ina cikin damuwa idan wani abu ya shige min duhu shin idan na shiga sallah anya ina jin farin ciki da nutsuwa irin yadda ake bada labari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ji to kowa sai tambayi kansa eh shine shine al'amarin kowa sai tambayi kansa wato shawarar da zan ba mu shine duk lokacin da zaka yi sallah duk lokacin da zaka yi sallah ka ranka daukar sallah a wani aiki na musamman in na ce aiki na musamman shine ita zuciya ka sani saba mata ake da abu saba wa zuciya ake da abu yanzu bari baka misali kai kanka zaka gane cewa akwai abubuwa da yawa da kai ka saba wa da zuciyarka su baka sani ba akwai abubuwa a rayuwarka da yawa wanda idan baka yi su ba baka jin daɗi haka ne ko baka bane ba da su aka haife ka ba daga baya ka ƙirƙirar wa kanka su ka saba wa kanka da su yanzu bari baku misali akwai yara matasa da suke yin ƙwallo akwai matashin da kullum idan karfe hudu sai bai ɗauta kalmi ya je ya yi balwa baya jin daɗi da Allah haka ne ko baka bane duk lokacin da ya je ya dawo sai ya ji shi a cikin nishaɗi amma an bai je training ba sai ya rinka jin duniya ce masa kunci haka ne ko ba haka bane haka ne me yasa me yasa bal take masa daɗi ya saba da zuciyarsa da ita ya horu zuciyarsa da cewa wannan aiki ne aiki ne mai mai kyau a wajensa yana son sa to haka duk wani aiki da kai kokarin sabawa da zuciyarka shi wallahi zuciyarka za ta saba ka sabawa da zuciyarka sallah duk lokacin da ka shiga sallah sai ka kawo cewa yanzu wannan sallar lokacin Allah ne kadai ba ruwan kowa da shi ba wanda zan bawa shi ba wanda ya isa ya shiga cikin wannan lokacin sai ka bawa Allah shi da shaidan ya kokarin shigo maka da wani aiki ko da wani tunani na duniya sai ka tuna fa wannan lokacin Allah ne sai ka kawo da wancan tunani dan uwa an gane kuwa kana fara sallah ne sai ka ji ka fara tunanin duniya da hankalinka ya dawo sai ka tuna cewa wannan fa lokaci ne da nace na bawa Allah shi akwai lokacin da zan gama sallar nan zan koma duniya sai in ci gaba da harkokin na duniya tunani ko ma gefe yanzu lokacin Allah ne ina fata an gane to idan kana wannan insha Allah ta'ala yau da gobe sai ka ji ka saba sai ka ji zuciyarka idan ta fara sallah babu abin da take tunawa sai Allah madaukakin sarki amma in zaka saka wa zuciyarka ragama da linzami to shikenan har kai sallah ka gama baka san abin da kake ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi yan uwa Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na biyu a cikin babin wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحقيق أن نبس إرادة أمن تسارة تبتا أغريشي كان لا يرد الطيبة يا كسنتي بايا ما يرد كيوتة تراري كونغا wannan ruwayar ta sarraha cewa ba wai turaren raihan kaɗai ba kowane irin turare shi sa farko na ce muku wasa'iru anwa'i tsib da dukkanin sauran nau'i na turare su ma duk bai dace a baka kyautar su kamar da su ba shi sa akwai rawar abu dawud da take cewa man urida alaihi tibun wanda aka bijiran masa aka bashi turare ba a ce arraihan ba turare ya kunshi kowane irin nau'i na turare idan aka baka shi to kada ka mai da shi kada ka ba da shi ka karba ka yi godiya malamai suka ce saboda turare a larabawa su a da yadda suke gani baya ɗaya daga cikin abin da za a baka a maka gorinsa abu ne na al'ada an riga an ba da shi an saba ba da shi kyauta to amma malamai suka ce idan mutum zai baka turare ya koma gefe yana ba da labari yana maka gori to ko ya baka kaka karba kaka karba wannan baka yi laifi ba saboda tsoron me tsoron abin da zai je komo na goranta maka da labari da zai je rinka baka nan ba na kawo masa kyautar turare kaza ba ba nan na bashi kaza ba to in dai ka san zai maka haka ban masa kayan sa kaka karba babu laifi malamai sun lissafa abubuwa kusan guda bakwai ko shida suka ce duk bai kamata a baka su kamar da su ba ɗaya daga cikin malamai ya waƙe su ya ce saba'un yusannu qabuluha in uhdita warraddu yukrahu ya akhal urfani labanun wa halwa ga sunan yace saba'un abubuwa guda bakwai yusannu qabuluha an sunnanta karɓarsu ana so ka karɓe su in uhudita idan aka baka kyautar su ya ce wa raddu ka ƙi karɓar waɗannan abubuwan kame da suka ce baka so yukrahu ba a so e an karhanta wannan ya ce ya akal urfan ya kai ɗan uwana masani bai kamata kame da su ba ga sanan sai ce labanu akwai kyautar madara e akwai kyautar madara ka je ƙauye a je a tatso nonon saniya a kawo maka ko nono irin na zamani da ake haɗawa yogurt da sauransu duk ya shiga ciki halwa da halawa kyautar alawa ɗibun sai turare wa dahanun sai kuma mai wisadatun da kuma fulo fulo dai da ka sani shi ma kada a baka kyauta ka ce baka su ana kyauta fulo dama ya ce wa rizqun li muhtajin ga arziki da aka ba mabukaci kana cikin bukata ba roƙa kai ba ba cewa kai a baka ba shi ya ga ya dace ɗauka ya ce aka raba kallawa malam alhaji wani ungu ya baka sai ka ce to na gode Allah ya saka da alkhairi ba roƙarsa kai ba ma'ar raihani tare da turaren raihani ya ce to waɗannan abubuwa guda bakwai bai kamata a yi maka kyautar su ka kuma mayar da su ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace rawawul bukhari wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi mala ce babu karahatil madahi fil wajahi wannan babi zai bayani game da makaruhi ne a rinka yaban mutum ana koda shi ana yi masa waƙar yabo ko na makamancin haka fil wajahi a fuskar sa yana ji ka rinka yaban mutum akan idansa ka rinka yaban mutum a gabansa wannan makaruhi ne liman khifa alaihi mafsadatu min ijabin wa nahwihi musamman ga wanda ake ji masa tsoron ijab zai jiji da kai lokacin da ya ji ana yabansa ya ji shi ba babu kamarsa ya ji dama haka nake shi kenan kuma mutane sai su shiga uku to in irin wannan to shi in ga wanda ake jiwa irin wannan tsoron bai kamata ba sai ma ce wa jawazuhu amma babu laifi halak ne za a iya yaban mutum liman umina zalika fi haqqihi ga wanda an amincewa irin wancan abin a cikin haƙƙinsa me irin wancan abin shine yaban da zai jawo masa jiji da kai da ruɗuwa ya ga shi wannan musamman ne a cikin mutane to idan aka tabbatar mutum tsoron Allahnsa da kaskantar da kansa ya kai a yabe shi bai ji komai ba to babu laifi sai a yabe shi a kan idansa amma shi ma yaban yaban abin da yake da shi na gaskiya ba yaban ƙarya ba eh mutum ba shi da ɗabi'a ka ce mai shi ne mutum ba shi da abu ka ce shi ne mutum ba shi da siffa ka ce shi ne wannan makareci ne kai kuma sai Allah ya kama ka amma ba laifi bane idan mutum yana da abu ka faɗa shi yasa malamai suka ce ban kusan kala hudu ne akwai ayyakuna fi madhihi khairun wa tashji'un akwai wanda a cikin yabansa akwai alkhairi da kuma zaburawa da ƙara masa kaimi mutum ne yana aikin alkhairi yana ta aikin alkhairinsa kuma ba don kowa yake ba don Allah yake yi to sai kasance wata rana an tara taro ko wani abu sai wani ya yabe shi a wajen taron don ya ƙarfafa masa gwiwa ba don ya sa shirya ba ko don ya sa shi jiji da kai a'a don ya ƙarfafa masa gwiwa sannan don wasu wanda suke irinsa suke da dama irin tasa da ba sa yi su ji ko Allah ya sa su hankalta su masu irin abin da yake yi in dai an tabbatar ba zai haifar masa da matsala ba irin wannan babu laifi yabo na biyu shine li bayani fadlihi a yi bayanin falalar mutum musamman a inda mutum yake da wata falala ta musamman kuma ya kamata a ce mutane sun san shi da ita dan su bashi ita ba sa bashi ita irin wannan babu laifi a yi bayanin falalarsa wannan ko za mu zo mu karanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bayanin falalar wasu daga cikin sabansa da yawa kamar sayyidina abubakar siddiq sayyidina umar sayyidina usman da sauransu duk annabi ya faɗo su daga cikin falalolinsa a gabansu don sabai su ji su san cewa suna musamman ne wannan babu laifi yabo na uku shine almadahu mal itra bima la yastahiqu a yabi mutum tare da wuce gona da iyaka cikin abin da yaban da mutum bai cancance shi ba kaga wannan yaban shine irin yaban da galibi akan wa 'yan siyasa yanzu shine galibi yaban da aka wa masu kuɗi shine galibi yaban da akan yi wa attajirai ko masu sarauta irin wannan yaban kenan yaban da mutum bai cancance shi ba kuma wuce gona ne da iyaka a cikin yaban shi da ake wa yaban ya san ƙarya ake yi shi mai yaban ya san ƙarya ake wanda suke sauraro ma sun san ƙarya ake duka amma kuma ana ta yi a ce ɗan toran giwa ɗan toran zaki mai kaza shine mai kaza kuma ƙarya ne sai shi yake ci da mutanen layinsu gidansu shine mai kaza haka kuma ba haka bane duk ƙarya ne to irin wannan haramun ne shi haramun ne shi ba ma makaruhi ba haramun ne to sai yabo na uku shine yaban da za a faɗa akan mutum na gaskiya abin da aka faɗa gaske ne amma kuma shi yana da matsala irin wannan shi wanda za a yaba din idan aka yaba zai rinka jin shi na musamman ne to shi ma dan Allah sai ku rabu da shi kada ku kada ku cilla shi ramin da ba zai iya fitowa ba an gane shi abin da za a faɗa akan sa yana yi hakan ne idan aka yabe shi akan sa amma shi almamduhu din wanda za a yaba matsala ce akan za a ja masa matsala zai iya shiga cikin rudi da jin shi na musamman ne da yana yi dan Allah kuma niyyarsa ta canza yanzu yana yi ne dan wannan yaban ka san fa akwai masu zuwa su bada kuɗi dan aje a yabe su na Allah ba haka bane wannan wannan kai daga ji ka sa ai in dai ka cancanta shi eh da an gan shi a tattashi idan an tashi sai ku sai ku zagoyo ta baya kuma sai sai sallame ku kai tashin kuɗi kenan Allah ko mutum ya bada kuɗi a je gidan rediyo a yabe shi a ce shi yake kaza shi yake kaza kuma shi ya san ƙarya ne bai yi ba ƙarya ne bai yi ba to duk irin wannan ba daidai bane duk irin wannan ba daidai bane insha Allah ta'ala za mu ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai domin mu tsira duniya da lahira game da wannan yace an abi Musa radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah kara masa yarda yace sami'a an-nabiyya sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko kuma sami'a an-nabiyyu an-nabiyyu din shine fa'ilin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya ji rajulan wani mutum yufni ala rajulin yana yaban wani mutum a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani mutum ya zo yake yaban wani mutum sai taraf a kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutrihi yana kaiwa matuƙa wajen yabansa yana wuce goya shine shine al-itra'u al-itra'u shine al-mubalaghatu fil madash ko madahun rajuli bi ahsani ma fi ko wuce gona da iyaka wajen yabansa ko kuma ka yabi mutum da mafi kyan abin da mutum yake da shi kowane malaman lugha sun fassara shi da shi fil midhati annabi yaji yana yabansa da waɗannan abubuwa fa qala sai annabi yace da shi mai yaban yace ahlaktum kun halaka aw qata'tum zahara rajuli ko kuma kun yanke bayan mutum ya ce da mai yaban shi wanda yake yaban ya ce masa habawa ne ai kun halakawa ne ko kuma kun yanke bayansa ishara ce ko kinaya ce yake nuna kamar sun halaka shi wata irin halakawa ita ce halakawa ta addini za su sa ya ruɗu da wannan abin da ake gaya masa idan abin ma dan Allah yake yi shi kenan kuma ya sauka daga layin dan Allah ya kuma yi dan mutane dan Allah ba su cutar da shi ba sun cutar da shi akwai halaka da tafi wannan ne idan halaka ce ta duniya kawai a kashe karanka ya fita in dai da imani ba shikenan ba amma ai maka halakar da zaka daina samun lada ka dawo yin abadan Allah ba me amfanin wannan ai ɗan uwa baran ga muku wani abu wallahi babu bala'i a duniya ya kasance kana aiki ba dan Allah ba wallahi babu tashin hankali ya kasance kana wani abin da ake yin sa dan Allah kana yin sa dan wani wallahi akwai matsala babban matsala ita ce sai lokacin da ka je wajen Allah madaukakin sarki kana buƙatar ladan wannan aikin da kai sai Allah maɗaukakin sarki ce ka je wajen wanda kai aikin dan shi ya baka ana za a yi wannan ranar tashin alkiyama ka je wajen wanda kai aikin dan shi ya baka ladan amma Allah maɗaukakin sarki ba zai baka komai ba to me yafi wannan bala'i babu shi sa uwa mu rinka kokari muna jaddada niyya a duk lokacin da za mu yi aiki na ibada walla mu gami yin shi dan Allah kada mu bari shaitan ya lalata mana niyyar mu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu cewa wannan abin da kuke kun halaka abokin ku ko kuma kun yanke bayansa yanke baya kamar yadda na yi bayani shine a halakawa ta addini ba halakawa ta zahiri ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wal itra'u mala ya ce abin da ake nufi da al'itra'u shi ne al'mubalaghatu fil madashi shi ne wuce gona da iyaka a cikin yaban mutum a yabi mutum cikin abin da ba shi da shi cikin abin da bai cancance shi ba wannan ba daidai ba ne hadisi na biyu a cikin babin wa an abi bakarata radiyallahu anhu an karɓo daga abi bakarata abi bakarata daban abu bakarin daban abu bakarin shi ne babban aminin manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam abokinsa sahibinsa kuma sirkinsa abi bakar ta kuma ɗaya ne daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban-daban ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر يتي ونمتن أن أنبتيشي لا بارن سيازو سي أك أنبتيشي أو النبي صلى الله عليه وسلم أنا فأروان أبدي فأثنى عليه رجل خيرا kawai sai ɗaya daga cikin mutanen da suke zaune a wajen kawai sai rinƙa yabansa ya yi ta yabansa ya yi ta yabansa a gabansa faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wai haka ce kai tanka kai tanka shine wai haka ita kalmar a wai haka kalma ce da suke faɗa littarahum littarahum don jin kan mutum da tausaya masa idan mutum ya abin da bai kamata a ce yayi ba sai a ce masa wai haka kai tanka idan kuma ka ji balarabi ya ce maka wai laka to yana yana roƙa maka bala'i da masifa kenan kaga akwai bambanci wai haka ta rahama kenan wai laka kuma ta me ta azaba so da sai annabi ya ce masa wai haka kai tanka qata'ata unuqa sahibika yace ai ka fille ka yanke kan dan uwanka wannan abin da kake ga masa yabon ayyayawa a gaban sa kamar ka sa takobi ne ko wuka ka yanka shi duk ɗaya ne da wannan yaban da kake masa ya ƙuluhu miraran annabi ya yi ta maimaita wannan maganar don ya nuna musu illar abin da ya faɗa wai haka ka tsata unuka sahibika wai haka ka tsata unuka sahibika annabi ya ta faɗa kai tanka ka yanke wuyan ɗan uwanka kai tanka kaga kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babban mutum kamar shi kai magana ya ta maimaita ka san akwai matsala ya masa haka ne don ya shiga taitayensa don wani maka da irin aiki da annabi ya gama faɗa sai ce in kana ahadukum ma bi hallam abin da kana gani lalle sai ka yabe shi to ga abin da zaka ce sai ka ce falyaqul sai mutum ya ce ahsibu kaza wa kaza ni dai iya tsammani na iya abin da nake zato gawa ne to gaskiya kaza da kaza ne abin da nake tsammani gawa ne wani mutumin kirki ne wane mutumin Allah ne wane yana kokarin bin Allah wane yana kokarin taimakawa mutane wane mai taimako ne yana ina fata an gane ina tsammani ba a yankewa yankewa qat'an cewa wane kaza ne wannan babu wanda yake da damar yi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin shi wahayi ake masa amma kai yanzu idan ka faɗa wa ya gaya maka ka san ƙasan zuciyarsa Allah ya karɓa ko bai karɓa ba to amma idan ka ce ina tsammani dama tsammani kake ko idan ya tabbata shi kenan abin da kake tsammani haka ne idan ko bai tabbata ba dama mai tsammani ne kun ji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya mana lafazin da ya kamata mu amfani da shi wajen yaban mutum sai ka ce masa ahsibuhu kaza wa kaza ina tsammani wane lalle kaza ne lalle kaza ne lalle kaza ne yace in kana yara annahu kazalika idan yana ganin hakan da yake faɗa a kansa tabbas hakika hakan ne sai ya faɗa in ko daman ba haka bane ƙarya ne to shikenan sai ya shiru da bakinsa wa hu wa hasibuhu Allah wa la yuzakka ala Allah ahad sai ya ce Allah madaukakin sarki ku shine mai masa hisabi waye mai tantance gaskiyar abin da yayi dan Allah ya ko ba dan Allah ba wannan aikin waye aikin Allah ne ko shine wa hasibuhu Allah mai masa hisabi na hakika shine Allah ba mutane ba eh kai ba wanda ya sa kai mutum hisabi ka ce dan aljanna ne ko dan wuta ne ka ce mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ka ce salihi ne ko fasiki ne babu wanda ya saka ba wanda ya saka illa iyakaci abin da ya bayyana a fili na zahiri take hukunci da shi ina tsammani wa na kaza ne shikenan wala yuzakka ala Allah ahadun ba a tsarkake kowa game da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa Allah ya ce a hirɗinku in ne mauka shaidi kada wanda ya sake zo yana teban kansa eh mutum ya zo ya teban kansa ai mu ne masu kaza mu ne muka kaza lokacin kaza ba daidai bane ba daidai bane mutum ya zama magoruwa sa kanka da kanka idan kana so idan kai abin da ya kamata a wasa ka ka bari wani ya wasa ka ba kai ka zo ka rinka wasa da kanka da kanka ba daidai bane to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la yuzakka ala Allah ahadan ba a tsarkake wani a wajen Allah madaukakin sarki ka bari Allah madaukakin sarki ya bayyana shi da kansa eh ka bari Allah madaukakin sarki ya bayyana shi ya fito da shi shikenan idan ma bai bayyana a duniya ba daman duniya gidan aiki ne akwai gidan bayyana shi ne lahira idan ya je a cikin taron halittu gaba ɗaya sai Allah ya bayyana shi wane shine wane ga abin da ya ga abin da ya tafi aljanna da Allah wani tsarkakewa tafi wannan babu tsarkakewa da za a yi maka da tafi wannan amma a duniya an gama tsarkake ka an gama kaza kuma niyyarka ta je ta canza ka je kana abadan Allah ba me amfanin sa ba shi da amfani wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an hammam ibn al-harith an al-miqdad radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga hammam ibn al-harith ibn qais ibn amru an-nakhai al-kufi shi wannan hammam din yana ɗaya daga cikin fiqa daga cikin kibaru tabi'ina fika ne amintacce ne wajen rawaito malamai suna karɓar hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kai tsaye daga wajensa domin amintacce ne yana ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ya mutu a shekara ta 65 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa anil miqdad daga miqdad ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce an na rajulan hakika wani mutum ja'ala yamdahu usmana radiyallahu anhu ai ya ta yaban sayyidina usman Allah kara masa yarda lokacin khalifancin sayyidina usman ya zo ya samu sayyidina usman da sauran mutane a zaune kun san ba yanzu aka fara samun maruka ba fa tun lokacin sa bai akwai maruka eh saboda haka yazo ya ta yaban sayyidina usman yana ta yaban sa yana ta koda shi yana ta ambato na sabarsa yana ta yi fajasa fa'amada al-miqdadu fajasa ala rukbatihi saboda haka sai miqdad ibn al-aswad fa'amada shine faqasada sai miqdad ibn al-aswad sai ya nufi ƙasa sai je durƙusa ya sanya guyoyinsa akan ƙasa shine fajasa ala rukbatihi ya durƙusa akan guyoyinsa faja'ala yahfu fi wajhihi al-hasba kawai sai ya ringa iban tsakon kwani ƙasa yana watsawa a fuskar wannan mai yaban wannan marokin ya rinka watsa masa ƙasa kun ga tun daga ji an ce ya durƙusa akan gwiwoyinsa ka san aiki zai yi kenan sai da kawai ya rinka iban ƙasa cikin hannunsa sai watsa a fuskarsa a fuskarsa yake watsawa idan ya watsa sai ƙara iban wata sai ƙara watsa masa faƙala lahu usman har sai da hankalin usman ya dawo gare shi ya masa magana allah ƙara masa yarda ya ce masa ma sha'anuka me ya same ka haka ya miƙidat faƙala sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ai abin da ya sa ka gane masa haka ga dalili na kun san sabai ba su abu da ka ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙala ya ce idza ra'aytumul maddahina idan kuka ga masu yabo masu bambadanci masu bara irin waɗannan fahfu fi wujuhihim turaba ku ringa ɗiba ƙasa kuna watsawa a fuskarsu in zuwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu muslimun hadisi imam muslim ne rawaito shi hadisi ne ingantacce daga cikin sayi muslim annabi ya ce idan kuka ga almadda masu bambadanci masu roƙo to ku rinka ɗiba ƙasa kuna watsawa a fuskarsu kun ga shi mi da me yake nan aiki dawa da hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa malamai suka ce sahibin riwaya shine miqdad din aikin da ya fahimta wa hadisin shine zahirin nassin kawai zai amfani da shi wayar wato hadisin ba miqdad bane shi ya ji magana daga annabi saboda haka yadda ya ji magana haka ya awaitar da ita kawai ya ringa ɗiba ƙasa yana watsa a fuskarsa kuma haka da yawa daga cikin malamai suka fahimci abin idan kaga wani yana yabo irin na roƙo ko bambaɗanci eh sai ka ringa ɗiba ƙasa sai ka watsa a fuskarsa yayin da wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shine ai la tu'tuhum shay'an limadihim abin da ake nufi da ka watsa masa kasa shine kada ka bashi kuma kai masa banza ka rabu da shi ai ko da Hausa ba washe yana cewa wani ni ka watsa kasa ido ba ala faɗa ba abin da yake nufi ka ɗibi kasa daga turbaya ka watsa masa ido me yake nufi kai masa abin da ba daidai ba ko shine suka ce kinaya ce kawai wane ni ka watsawa ko kuma za ka watsa min ƙasa ido to abin da ake nufi shine ya yi roƙon ya yi bambaɗancin ka yi biris da shi kamar baka san yana yi ba ka kyale shi kawai ka ci gaba da harkokinka eh amma za ka sha habaiti maroƙon mana yanzu wallah za ka sha habaiti eh suka gwamnati ka ɗauki naira ɗarin ka bashi ka san maroƙon mana yanzu idan suka zo suka kalle ka suka ga akwai alamar maiko a tattare da ke suka fare maka suka fara suka kayi banza da su sai su ce a nan ma ba maroci ba ne yana sadaka kai ba dan izala ba kai ba dan izala ba ne to a nan ba maroci ba ne yana sadaka eh duk in suka kaki bara kuma sai a fara maka baiti to in ga za su yi maka wannan shagantaka dauki naira dauki naira ɗarin ka ba su ga tafi ina fata an fahimta haka wasu malaman suka faɗa suka ce ba abin da ake nufi shine watsa ƙasa ta zahiri ba amma dai kun ga shi ma'abocin ruwa yadda fahimta hadisin ko ƙasa iba ya watsa wasu malaman suka ce ba abin da ake nufi a ɗibi ƙasa a watsa ba a karba da shi kawai wasu ma suka wani tawili ba idi suka ce wa idza mudishtum duk lokacin da aka yabe ku to fadhkuru annakum min turabin fatawada'u wa la tu'jibu wa hadha da'ifun wai duk lokacin da aka yabe ku to ku tuno cewa fa asalin ku daga ina ne daga ƙasa ne ko to sai ku kaskantar da kai kada ku girman kai ko shine shine ma'anar hadisin kaga wannan ai tawili ne ba'idin jiddan eh tawili ne ba'idi yayi nisa kwarai da gaske waɗannan ruwayoyin guda biyu su ne ma'anar hadisin za ta iya shiga cikin su ko dai a ibi ƙasa a zahiri a watsa masa ko kuma a yi ne a yi birz da shi ban sani ba idan na tambayi ra'ayinku wanne kuka ya fi dacewa a zuba masa ƙasa ko a rabu da shi a rabu da shi ko yawwa to wannan da ya fi dacewa tare da cewa shi mai idan kun ji abin da ya fahimta idan idan ka zuba wani ƙasa kuma shi kenan bala'in da za ka tsokano kuma gwanda me gwanda ka bashi ya yi roƙonsa ba aka ba ne yawwa gwanda ka bashi ya yi roƙonsa sai ma ce fa hadhihi wannan hadisi rawa muslim kamar yadda na faɗa ya ce fa hadhihi al ahadithu fi nahyi waɗannan su ne wasu daga cikin hadisan da malam ya kawo wanda suke bayani game da hani a kan roƙo waja fil ibahati a hadithu kafiratun sahihatun malam ce kuma wasu hadisan sun zo da yawa masu yawa wanda suke bayani kuma ingatattu ne suna bayani game da halaccin yin roƙon yan uwan fahimci bayanin malam kuwa ai kun ji a farko abin da ya ce ko babin da zai bayani game da karhancin yin roƙo ga wanda ake ji masa tsoron jiji da kai ko sai ce da halaccin yin roƙon ga wanda aka tabbatar da shi wancan siffa ta jiji da kai ba ya hau kansa ba me yasa yace haka saboda hadisan kala biyu ne wasu sun ce wani hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an yi roƙo a gaban sa ya hana wani hadisin an yi roƙo yayi yayi magana yayi tsawa wani hadisin an yi roƙo a gaban sabon annabi ya ɗibi ƙasa ya watsa a fuska wani ya ce kuma annabi ne ya sa shi sai kuma aka samu annabi ya yabo su ina fata an gane to sai malamai suka ce ta ya za a yi a haɗa waɗannan hadisai guda biyu shine malamai ke so mana bayani insha Allah ta'ala qala al ulama malamai suka ce wa tariqul jam'i bainal ahadith ayu qal hanyar da za a wajen haɗa hadisan guda biyu ai amfani da waɗancan ai amfani da waɗannan ba tare da an zubar da ko ɗaya daga ciki ba shine sai a ce in kana al-mamduhu indahu kamalu imanin wa yaqinin idan shi wanda ake ba an tabbatar da cewa yana da cikar imani da yaqini bawan Allah ne al-madahu wa dhammu indahu sawa a yabe shi a soke shi duk ɗaya ne a wajensa kun sa akwai mutanen da babu ruwansu wallahi har yanzu ƴan uwa akwai irin waɗannan mutane wanda in ka zo ka yabe shi wallahi ba wanda daɗi yake ji ba har yanzu akwai irin su ka zo kana yabansa sai ya rinka jin babu daɗi ya rinka jin nauyi babu daɗi ba daɗi akwai irin waɗannan har yanzu sai dai ba su da yawa ƴan kaɗan ne wanda suka fi wanda suka fi sanya ban sun fi yawa wani ma in baka yabe shi ba haushin ka zai rinka ji ba haka bane wallahi haushin ka zai rinka ji yace wani ma kowa yana zuwa yabe ni amma shi yana gefe ya shiru sai hasada yake mun ba abin da mutanen ba kenan da kai magana ce hasada ce ce wallahi hasada yake mun me yasa kake masa hasada saboda baka yabe shi ba saboda ka taimake shi baka yi masa abin da zai zai zai jiji da kai ba to malai ce in aka samu mutumin da yake da ba zai rudu ba wariya dhatu nafsin zuciyarsa kuma a tsaye take kar ba za ta yi wasa da shi ba wa ma'arifatun tammatun yana da sani cikakke na addini da abin da ke bata da abin da ke bata wa mutum imaninsa bi haythu la yaftatinu ta yadda ba zai fitini ba wala yaghtaru bi zalika ba kuma zai rudu da wannan abin da zai masa na yabo ba wala tal'abu bihi nafsuhu sannan zuciyarsa ba za ta yi wasa da shi ba irin wannan falaisa bi haramin wala makaruhin malai ce to kaga irin wannan yabansa shi ba haramun bane ba kuma makaruhi bane babu laifi wa in khifa alaihi shay'un amma hadisan da suka hana idan aka ji tsoron wani abu min hadhihi al-umuri daga cikin al'amuran da muka lissafa na jiji da kai da ruɗuwa da sauransu kuriha maduhu to shi irin wannan an karhanta a yabe shi fi wajihi a fuskarsa karahatan shadidatan karhancin da yake mai tsanani bai kamata a yabe shi a fuskarsa ba wa ala hadha at-tafsil to akan wannan rarrabewa da malam yayi da fito da abubuwan fili yadda zaka dora kowanne hadisi a babin su kuma ya zauna wanda ya cancanta ka yabe shi ka yabe shi wanda bai cancanta ba ka kyale shi domin zaka sa shi a cikin wani hali tunazzalu al-ahadithu al-mukhtalifatu fi dhalika to a irin wannan yanayi ake sauka da duk hadisan da suka saba akan wannan al'amari hadisin da suke bayani akan halittin yabo ga yadda suke hadisan da suke bayani akan bai dace a yaban mutum ba su ma ga inda zaka ajiye su wa mimma ja'a fil fil ibahati malai sai daga cikin abin da yazo na halaccin zaka iya yaban wani dan ya kawo maka misali ne akan abubuwan da suke bayani akan ba zaka iya yaban ba ko to yanzu kuma zai kawo maka wasu hadisan da suke bayani an yi yaban ko kuma annabi yayi yaban sallallahu alaihi wasallam a gaban wanda aka yaba ba kuma tare da matsala ta faru ba yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi li abi bakrin ya ga sayyidina abubakar siddiq Allah kara masa yarda yace arju ina fata da inda ka ji malamai suka ce kulla kullu ma warada fil kitabi sunna min alfazir raja fa huwa maqtu'un da inda ka ji alqur'ani ko hadisi kalmar raja'u ta zo to abinda take nufi yanke abin tabbatar da abin yiwuwar abin ba ta fata ba in ka ce ina fata na samu abu kaza ka same shi me kake yi fata amma fatan alkur'ani tabbas ne haka malamai suka ce in ka ji Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani da kalma arraja ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi bayani da kalma arraja abinda suke nufi shine zance ne yankakke fararre to da annabi ya ce da sayyidina abubakar arju ina fata an ta kuna minhum ka kasance daga cikinsu suwaye sai ma ce ai minan lazina yuda'auna min jami abwabil jannati daga cikin wanda za a kirawo daga dukkanin kofofin aljanna ɗan uwa kun san kofar aljanna ba guda ɗaya bace ko guda nawa ce takwas jamil kofofin aljanna guda takwas ce to ɗan uwa kowanne irin aiki akwai kofarsa kun ga akwai kofar azumi aiko arrayyano ko ita wannan annabi ya ba mu labarin ta to masu yawan sallah su ma akwai kofar su masu yawan sadaka akwai kofar su masu jihadi akwai haka sai sayyidina Abubakar Siddiq ya tambaya ce ya Rasulullah shin akwai wanda za a kira daga dukkanin kofofin nan guda takwas shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi labari yace na'am wa arju an takuna minhu yace kwarai kuma ina fata ka kasance daga cikin su me yake nufi sai da Abubakar kana cikin su duk ta kofa takwas din nan da aka tashi kira sai an kira shi eh attendance din sa min kulli babi daga kowanne kofa sai an kira wannan attendance din nasa radiyallahu anhu wallahi sayyidina Abubakar ya wuce duk inda mutum yake tsammani wallahi shi sa ina mamaki yanzu yanzu nan kafin na kafin na fito masallacin nan nake kallon wani clip na wani zindiki bahaushe ne fa da hausa yake bayani wai amma tambaya na cewa wai sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da sayyidina Umar wai su aqida su wallahi sun mutune kafirai kuma wai imamul hujja mahadi kenan in ya dawo sai ya tono su an musu haddi wallahi yanzu nan nake ji kamun na fito wani zindiki wai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun mutu kafirai shi kuma musulmi ne gashi ne yana ta bayani eh musulmi ne cikakke kwarai da gaske ya kafirta abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bari ga muku wani abu babu wani wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kawo masa tallan addinin musulunci face sai ya dan sai ya dan jimanta abin aransa banda sai da abubakar duk wanda annabi ya tallata masa musulunci sai ya dan jimanta abin sannan ya karba amma ana gaya masa yace Allah madaukakin sarki ya aiko ne yace na yadda ana ya samu suna as-siddiq din ai siddiq ala wazni fi'il ne sai ga ce ta mubalaga mai yawan gasgatawa kenan shi gaske su ma ba guda ɗaya ba ce yawan gasgatawa ne da shi yana ce masa an aiko ne ce na yadda duk abin da annabi ya ga masa kawai yadda yake dan Allah wa irin wannan mutumin wai ka ce wa dan wuta ne kai kuma dan aljanna saboda aljanna ina ji ta Allah ya kyauta haka annabi ya ce da sayyidina Abubakar Siddiq ina fata kasance wanda za a kira daga dukkanin kofofin aljanna guda takwas kuma za a kira shi eh mu ko ɗaya ma muka samu aka kira mu alhamdulillah eh ba haka bane eh Allah Allah ya sa a kira mu gaba ɗaya mu Allah ya sa a kira mu ya aika abinda ake so kawai ka shiga aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhil mutanan ta sun tafi sun tafi wallahi za a kira shi min jami'a babil jannati li dukhuliha dan ya shiga cikin su wa fil hadith al akhar haka nan wani hadisi kun ga wannan yabo ne ko ba yabo bane yabo ne annabi ya faɗa kuma a gaban wa sayyidina abubakar siddiq haka nan ya zo a cikin wani hadisi na daban lasta minhum ya ce da sayyidina abubakar dai again lasta minhum kai baka cikin su suwaye ai lasta min allazina yuslibuna izarahum khuyala wanda suke jan tufafin su ko zanin su ko wandan su ko rigar su ko alkabba su ko rawanin su khuyala dan girman kai mutum ya sa wando amma ya saki ya saki kusan inci uku yana tattake shi irin ligogin da kenan ka san ligogin da idan ka saki idan ka sa wando dole sai ka dan fito da kamar inci biyu haka ta kafa kafa kana take shi to shine ka cika niga kenan eh wato kullun nigan nigan cin zaka ga haukacewa ake ƙara yanzu kuma sai aka zo ake wani wani wando tsukakke eh wani wando tsukakke da kuma sai a zo a rinka sakin wando sai mutum ya sako da wando duwawunsa a waje wai duk gayu ne wannan ko mutum ya sa riga ta rinka jan ƙasa ta zarce kenan ko alkyabba ko babban riga duk haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala Allah ko kallansa ba zai ba wanda yake jin tufafinsa saboda girman kai annabi ya faɗa ka sai sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yarda hankalin sai ya tashi yace ya rasulullah inna ahada shiqqai idari yastarhi ya ce ɗaya daga cikin a gefen zanina tunda su zani suke ɗaura ba wando bane ko ɗaya daga cikin gefen zanina yana ɗan saki saboda sai na abubakar a surarsa mutum ne wanda yake bashi da ƙiba bashi da ƙiba mutum ne siriri kaga siriri idan ya ɗaura abu zai rinka bai kuncewa bai sani ba to wani lokaci ya ɗaura shi ya ja shi yadda ya kamata to yana aiki sai ya saki sai ya ɗan ja ƙasa da ya gani sai ya yi me sai ya dawo da shi shi da kansa faɗa yace illa an ataha illa an ataha da zalika minhu yace sai na ganshi sai in gyara shi to shine sai annabi yace masa lasta minhum kai baka cikin masu jan tufafin ka dan girman ka kai matsala ake samu ya dan sauka sai ka dawo da shi wannan ba uzuri bane uzuri ne annabi ya yabe shi a gaban sa eh annabi ya yabe shi a gaban sa saboda haka a wannan hadisi ɗaya daga cikin abin da yake ga mana shine haramun ne ƴan uwa mutum ya rinka jan tufafin sa ƙasa namiji haramun ne ka sa tufafi ko menene shi sa kuka na lissafa muku na ce ko riga ko wando ko rawani ko babbar riga ko alkabba ta rinka jan kasa haramun ne haramun ne wannan daban ne sannan kuma mutumin da ya sa tufafi ya wuce idan samu shi ma daban ne za ku ga ukubar daban ce ita waccan annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi cewa yi duk abin da ya wuce idan samu na tufafi rago yana wuta wannan kuma annabi ce ko kallonsa ba zai ba wanda ya ja tufafinsa a ƙasa abubuwa ne daban-daban na biyun ya fi tsanani shine mutum ya ja tufafinsa shine Allah ko kallonsa ba zai ba amma idan mutum ya sa tufafi kuma ya wuce idan sawu to shi wannan za a kona inda ya wuce din ba ba abin da ake nufi iya inda ya kona za a wuce iya inda ya wuce za a kona ba a dukkaninsa za a kona Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هكذا an samu wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ma ra'aka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika yace shaydan bai taba ganin ka bai taba hango ka daga nesa kana bin wata hanya ba face sai ya ba hanyar da ba ita kake bi ba sai ya canza hanya sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda shaydan bai hada hanya da shi idan shaydan ya taho ta nan da ya hangi sayyidina Umar sai ya kuma ta kudu an gane in yayo ta nan ya ga sayyidina umar ya ta nan sai ya laye mai unguwa ba zai haɗa hanyar da sayyidina umar ba saboda ƙarfin imani ina fata an fahimta sayyidina umar kenan Allah Allah ya ƙara masa yarda eh Allah ya ƙara masa yarda mutanen da suke tafiya tare da shaidan din su ga su gashi kullun wasu suke zagin sayyidina umar abokan shaidan ne ga su ga shaidan ba sa raba wasu suke zagin sayyidina umar abin mamaki ƙarshen duniya kenan kaga wannan shi ma ayyabo ne ko annabi ya bi sayyidina umar a gabansa sallallahu alaihi wa sallam wal ahadithu fil ibahati kathiratun ma laysa kaga hadisin da suke nuna halaccin yaban mutum a gabansa su ma suna da yawa wa qad zakartu jumlatan min atrafiha ma laysa na ambaci wasu jumla daga cikin wasu nau'in na hadisan da suke bayani game da mai game da yaban fi kitabil azkar a cikin littafin malam nawawi na al-azkar littafin sa shaharar littafin sa na al-azkar ya ambace su a ciki yan kuwa wannan babi babban abin da yake so ya karantar da mu shine ba daidai bane ka zo idan mutum ka rinka yabansa masu yabo kala biyu ne akwai almadihu akwai almaddahu almadihu shine mutum ba aikinsa bane kawai maybe wani abu ne ya birge shi game da wani sai zo ya yabe shi a lokacin maybe in ya yabe shi kuma shi kina ya bar yaban ha abada almadihu kenan almaddahu kuma alawazun fa'alu sigatun min siyaghil mubalaga siga ce daga sigogi na mubalaga ma'ana mai yawan yabo wanda shi aikin sa ne kullun a cikin yabo a cikin yabo yake aikin sa wani ma da yaban yake cin abinci da bara yake cin da tumasanci yake cin abinci da wannan bambadin cin yake cin abinci ya zuga wancan ya wancan waka ya zagi wancan a kira shi a bashi kuɗi to wannan duk abin da yake na wannan yaban haramun ne ina fata an fahimta kuma abin da yake ci na sannan shi wannan almadiku na farko din shine abin da yake kiransa makaruhi amma shi wancan abin da yake yi haramun ne saboda galibi za ku ga abubuwan da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya bane galibi ƙarya ne shi sa Allah madaukakin sarki ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul غاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Allah ce galibi irin mawaƙa waɗanda suke masu bambaɗanci da sauransu Allah ce wanda suke bin su za ku gansu wawaye ne masu bin su za ku samu ba su da cikakken hankali Allah ce shin ba ku ga kowanne rami da tudu afkawa suke ba ma'ana kowace irin magana ta zo bakin su faɗa suke ba su yi sabo su yabo wanda za su yaba da abin da ba shi da shi su kushe wanda za su kushe da kage da shar da abin da bai ba dan me dan wanda suka yi abin ya yadda da su ya ba su kuɗi shikenan lallai idan kana so ka yabi mutum dan uwa mai albarka ka kalle yanayinsa in ka ga yana ɗaya daga cikin mutanen da za su rudu to ka kyale shi ka yabe shi a cikin zuciya ko kuma ka yabe shi baya nan idan kuma ka ga yana cikin mutanen da ba su da matsala to shikenan amma dai tsakani da Allah niya irin nawa hangen wanda ba su da matsalar na fa ba su da yawa yanzu e mutumin da zaka yabe shi yanzu baka sa masa irin wannan gururin ba ba shi da yawa shi sa ni ina ba mu shawara in dole sai ka yabi mutum to ka yabe shi a bayan idansa amma ka daina zuwa gaban mutum kana yaban kana abin nan din shi Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa ina gani an ya kamata mu dakata saboda lokaci yayi babin da zamu shiga yana da tsayi sosai ba za mu kammala shi ba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am eh shi ma kyautar turare ne wannan bai kamata ba sai ka karba irin masir ya ce masu turare suna zuwa su ɗan shafa mutane ko sai sai ka karba wannan sai ka karba ba laifi ba laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am bismillah نعم الريحان نعم suna ne kawai shi misali a ce misali a ce miski turaren almiski tun da kaga tun a da tun a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake na kace turaren miski turare ne mai daraja mai tsada sosai da sosai to da irin miskin da ba lallai a ce irinsa ne yanzu ba ba haka bane ba lalle bane hakan ar-rihan din shi ma nau'i ne turani yanzu kai tsaye bazan ci baka ga nau'in ar-rihan ba sai dai akwai turarurruka da akan yi a samu suna rihan ina ji kuna ganin su ko to to amma zan ce maka shine wancan lokacin wanda annabi yake bayani akan sa ban sani ba gaskiya ina fata an fahimta na'am na'am eh shi ma wani yana cikin wa'ad aka hana dai yana cikin yabo yana cikin bara kuma yana cikin tumasanci duk ba daidai bane mawakan da su su ta yaban mutane ana ba su kuɗi duk ɗaya suke da shi da wanda zai tsaya a gidan mutum ya roƙo duk ɗaya suke ba su da bambanci wannan dai kawai ya zama da shi ne ya sa masa waƙe don da waƙa da annazam da annasar duk abu ɗaya ne kawai za ga magana ce aka ɗan lauya ta yanzu waƙa idan ka da ita magana za ta faɗi ko ba ta faɗi ba duk abu ɗaya ne wannan nazam ne an tsaya an tsara shi wannan kuma nasar ne kawai an faɗe shi haka karajibi shi ne kawai bambanci amma duk ɗaya ne saboda ka duk maroƙi maroƙi ne duk ɗan bambaɗanci ɗan bambaɗanci ne duk ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya abinda muka faɗi daidai gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan da ni da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah